بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin تعليم المتعلم طريقة تعلم zama na biyu a wannan rana ta farko cikin wannan daura za ta zango na biyu za mu tashi a fasali na shidda ko fasalin fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tarbiyatihi wa tartibihi mala yace faslun fasali da yazo yi muna bayani fi bidayati sabqi a cikin farkon fara karatu za a fara tsere kenan za a fara karatu wa kadrihi da kuma gwargwadonsa wa tartibihi da kuma tsara shi yadda za a tsara ya kamata kowane ɗalibi ya tsara karatunsa كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى مالتي مالم يا كسنتي waye malamin musu ya ce shekul islam watan malamin musulunci burhanuddin da yake da suna burhanuddin rahimahullahu ta'ala Allah ya ji gansa yuqifu bada'at as-sabqi ala yawmil arbi'a ya kasance yana fara yana tsaye da farkon karatu a ranar laraba farkon da lokacin da ake zuwa a yi karatu in ma ka zo makaranta to sai ranar laraba yake maka karatu wa kana yarwi fi zalika hadithan ya kasance yana rawaito hadisi game da wannan sha'anin wa yastadillu bihi kuma yana kafa hujja da shi wa yaqulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi ke cewa ma min shay'in ba wani abu a rayuwa budi a fi yawmil arbi'a'i da za a fara shi a ranar laraba illa wa tamma ba sai sai wannan abun ya cika to haka za kana ya fa'alu abu hanifata haka ne abu hanifa ya kasance yana aikatawa wa rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa abu hanifa muka cira cikin ɗaya daga cikin al'imma al'arba'a wa kana yarwi hadal hadith ya kasance yana rawaito yarwi yana rawaito wannan hadisi an ustazihi daga malaminsa a shekhil imami wanda yake babban malami kuma shugaba al'ajal mai girma qiwami din wannan suna ne kuma ahmadu bin abdurrashid rahimahullahu ta'ala كان يوقف كل عمل من أعمال الخير على يوم الأربعاء يا كسنتي أنا أسئل دكان أيوك الخير وسن أرانا الأربعاء دك أبن ذاشين الخير تو ينا بري سيل الأربعاء تاوسن وهذا يتولن كما لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور سبود رانا سيد الله يهلك حسكي أتكنسا أرانا الأربعاء الله يحسكي الأيام ya halice haske to ana da bukatar waton haske a cikin abun wa huwa yawmu nahsin fi haqqil kuffar game da kuma kafirai rana ce ta halakarwa da azaba ga kafirai ita laraba ranar azaba ce da halaka wa kafirai fa yakunu mubarakan lil mu'minin da haka sai ta kasance rana mai albarka wa masu imani wa amma qadru sabqi fil ibtida'i amma kaga farkon fara karatu a lokacin da ka zo farko farkon tsere an saki dawaki a makaranta zaka fara karatu faqad kana abu hanifa rahimahullahu ta'ala abu hanifa ya kasance Allah ya ji kansa ya haki an sheikh al-qadi yana hakaitowa daga babban malami wanda ke kuma alƙali al-imam shugaba عمر بن بن الإمام أبي بكر الزرجي رحمه الله تعالى أنه قال wannan malami yana cewa qala mashayikhuna malaman mu suna ce da mu rahimahumullah Allah ya ji kansu yanbaghi an yakuna qadra sabq lil mubtadi qadra ma yumkinu dabtuhu yace ya kamata gurgun a abin da ya kamata ya kamata gwargwadon farin karatun wanda ya zamanto yanzu ne zai fara karatu ma'ana wanda zai fara karatu ya kamata abin da zai ɗoka a karatu a karan farin ya kuna kadar ma yumkinu zabtahu iya abin da zai iya haddacewa abin da in aka gayi maka za ka haddace to in mutum ya zo makaranta gunku karatu ba ta zuwa mai karatu za a yi ba a'a iya abin da zai iya haddacewa iya ne ya kamata ya tsaya bi i'adatil marratayn bil rifqi ta yadda zai iya bi da karatun so daya so bi kawai karatun ya zauna masa ya fahimce sa zai iya meme da karatun in fassara ce zai iya fassara karatun da an karanta mai daya to da ya karanta ɗaya biyu zai iya meme da karatun ina ba ta kun fahimta bin rifki kuma tare da lausasawa ba tare da ya nace ba ya tsananta wa rayuwarsa wa ya zidu kulla yomin kalima sannan kuma kowane rana ya yi kokari ya samu ƙarin kalma in ana ga mutum aya ɗaya to ya yi aya to ko gobe sai dan ƙara gaba aya biyu aya uku har ya je sahi shahi ɗaya amma da zuwa mutum makaranta sai a gami shahi shi hurbe ya fito su da kyawun balantana a tafi wato ahkamu dun sakina wa tanwin ahkamu mimu sakina balantana a je a tai a sauransu almuyu da sauransu kaga an samu sabani ciki ko to gwara a koya mai ayat ɗayan da ta shirka da komai ya rike ya fi alkhairi bisa a ɗora masa karatun da in aka ce ya karanta zai wuya a kansa hatta innahu wa in bala sabqu wa ce game da abin da ya shafi kari ko da ko farkon kai fara karatun tseren cikin karatun ya tsawaita wa kasura kuma ya yi yawa yumkinu dabtahu yana iya rike shi dabtahu rikewa haddacewa bil i'adati marratayn ta hanyar maimaita karatun watan so biyu ma'ana ina jin malam ya yi tsammanin ko mutanen mu yanzu suna da wannan kwakwalwa ta da an gai karatu so ɗai so bi ta so ɗai so bi mutum ya mutum ya riƙe to su suna da wannan Allah musu wannan ni'imar gaskiya Allah musu wannan ni'imar malam yake cewa yumkin dabtahu bil i'adati marratin zai iya rike wannan karatun wasan maimaitawa guda biyu wa yazidu bil rifqi kuma sai ya ƙara tausasawa taushi sai abin ya ƙara karatun ya ƙare masa taushi watadriji da kuma watan ƙara hauhawa matakala daga wannan fas ke sai wannan fa amma idza qala sabqu amma idan farkon karatun yayi tsawo tun zuwan sa aka fara masa karatu da tsawon gaske fil ibtida'i a farin farko wahtaji ila i'adati ashara marrati to wannan zai sanya mutum ya buƙaci maimaita karatu har so goma فهو في الانتهاء ايضا كما اكرشن الامرين duk karatun da za a gaya masu in dai ba ya maimaita so goma ba to ba zai zauna ba ya kunu zalika li annahu ya atadu zalika saboda ya dige ya saba da wannan karatun wala ya turku tilka al'ada kun ba zai iya barin wannan al'ada ba su in an gai kai ɗaya so ɗaya so biyu irin su imamu shafi'i ba kana gai magana ɗaya an wuce yanzu in kada ki nasiruddin albani alaihi rahmatullahi ta'ala zai zo sayan littafi wa zai je sayan littafi shi daga cikin magabata ko masu wannan ni'imar kwarai ya zo su yi littafi sai ka buga mai sai ka to yana dibi kamar yana karanta yana dibi ne shi kuma hada cewa yake yi littafin kafin ya aje kafin ku sai aici da ki to ba shi yake da bukata ba wani yake so don wannan ya riga ya haddace shi mun fahimta haka suke kan mun ya zo kawai maktaba don sai littafi kakin ya sai littafin ya hada shi to bai zai sai shi ya hada shi ne zaki da shi sai ku a nemi wani Allah ya dace da mu to abin da malai yake so yin nabar kenan wala yatruku tilka al'adata illa bi juhdin kabir ba zai bar wannan al'adar ba sai da kokari ne girman gaske wa qad qila an riga an ce asabku tsere ko kuma fara karatu harfun wa tikraru alfun tsere farko ya zama harafi daya ma'ana kwatankwacin harafi daya amma tikrar maimaita karatun kuma ya zama so dubu ka fara da harafi daya kuma in za a maimaita ka maimaita so so dubu na taba ga muku ce shanaqita ko ya ce wasu shanqiti irin wannan shanaqitan Allah ya ba su kwakwalwa ta hadda aka tambaye su suke hadda suka ce su abu ne mai sauki yanzu in aya ce kana haddar aya guda guda irin mutum ne haddar qur'ani aya guda to wannan ayar akalla zai karanta ta so 56 so 56 yana karanta ta kuma yana kallo ba a zai littafin ba a yana kallon ayar a Qur'ani zai karanta yana liƙewa ko shahi goma ne zai karanto su ina ba irin wannan hadda tafi zana cikin kai kana kallon Qur'ani kana nanatawa kana nana shine ake cewa ta kara kana ji malaman zo sa ta kara ta kara kenan mutum ya tuda ta nana ta karatu wanda shi yayi karanci a cikin mu a yanzu ko mala yake cewa wa yanbaghi an yabtaji bi shay'in yakunu aqrab ila fahmihi ya kamata ɗalibin ilimi ya fara da abin da yake mafi kusa zuwa ga fahimtar sa abin da kake saurin fahimta yanzu misali wanda bai taba karatu ba sai a zo a ce za a sa masa da hauka san ko an dauko aiki an dauko aiki ba zai fahimci komai ba ba ga bane ko a sa masa karatun gado ko mutum ya taɓa karatun fikiyo sai ko masa izi a tun da kasan cikin karatun littafin malikiya ƙasa ƙasa a iziya tana da wai karatu a ɗauko masa iziya a ce ya karanta shi bai da ya lahallar bai kawai daga komi ba a za sa an ɗauko aiki to sai a jibi abin da zai zama to kusa da fahimtarsa abin da ya kaya masa zai gane ina ba ta mun fahimta wa kana shaykhul imam al ustad shafuddin al aqi rahimahullah ta'ala ya qulu yace as-sawabu indi abinda yake daidai a wajena fi hada game da wannan sha'ani na faran karatu da karatu ma fa'alahu mashayikhuna abinda malamu suke muna rahimahumullahu Allah ya ji kansu fa innahum su sun kasance kanu yakhtaruna sun kasance suna zabawa للمبتدئ da wanda ya so makaratu sigaratin mabsuta a watan kananan shimfiɗu kananan littafai suke za musu kananan littafai in ka zo wajen karatu ka zo da tarin littafanka sai a ce maka mutum ne misali mutum ya zo maka da bai san mutum ya zo maka da wani ya taɓa kira na ce ne a sami sunan da abu abu dawud na ce ne kayan ulugul marami ya ce bai bane ce kuma karanta arba'un hadisi sannan dole a koma tun farko a yau shimfiɗa tun harko sai a samu mabusutat ƙasa ƙasa sai mutum ya karanto mu ba da ilmiya amma gina za a yi gini iyaka gina sama in ƙasa bata gini ba aikin banza ne ba za ta bata ba to haka malamai suke yi suna sa musu ɗaya littafai sai su sanya musu li'annahu aqrabu ila al-fahm saboda wa'annan shine mafi kusanci zuwa ga fahimta wa da kuma haddacewa wa ab'adu anil malalati kuma shi zai nisa da mutum daga ranganci al-malala raganci shan son jiki wa aktsari wuqu'an bainan nas kuma wannan shine yafi yawa a cikin mutane wa yanbaghi mala yace ya kamata an ya'allaqa as-sabaqu ba'da ad-dabti watan ya rataya fara karatu bayan haddacewa ma'ana tseren karatunsa su ɗauka karatunsa ya zamanto iya abin da zai ɗauko iya abin da yake iya haddacewa ne na karatun iya abin da kuma in aka tambaye wani bayanin shi zai yi zai iya karantar da wani wal i'adatu kathiran kuma ya zamanto maimaita karatun na da yawa fa innahu nafi'un jiddan malaci abu ne mai amfani wala yaktubu al muta'allimu shay'an la yafhamuhu kad dalibin ilimi ya rubuta abin da bai fahimce shi ba in ana karatu baka fahimci a wata kana rubuta shi a'a kar ka rubuta abin da baka fahimta ba tambaye shi sannan ka rubuta shi saboda in ka san shi ka rubuta shi yafi tabbatuwa a kanka ko fahimta idan ka san abu ka rubuta shi to ya yi tabbatuwa akan baka san shi ba ka rubuta shi malik ya cewa fa innahu yurithu kalalata tabi'i to wannan yana sanya wato tuda binan togewar kuma lalacewar abin nan dabi'a yana sa mutum ya sanyin hali a wajen wajen karatu wa yuzhibul fitna kuma yana tafiyar da fasaha fa inta wa yudhi'u ala awqatihi kuma yana bata lokacinsa duk wanda zai rubuta abin da bai sani ba to yana sa shi ya yi rugunci wajen karatu kuma yana sanya sa ya kasance fasahasa ta tafi bai da fasaha sannan kuma lokacinsa ya tafi wayan bai mala ce ya kamata an ya shi tafi da filfahami ya yi ƙoƙari wajen fa'inta kai ƙoƙari sai ka fa'inta an yi ustaz game da malami yadda malam yake bayani to ka ka mai da hankali dan ka fa'inta aw bi ta'ammuli ko kuma da lura aw tafakkur ko kuma tunani wa kasratu tikrar da kuma yawan maimaita karatu fa innahu lalle shi yadda al'amarin yake idan Allah saba'u idan ɗaukar karatu tseren karatun ka yayi tsanni wa kasurar tikraru takara kuma ta yawaita aw ta'ammul ko kuma watan lura yudara ko yafham to ka yi riskar abin kuma ka yi fadin tare kanka idan za ka ɗauko karatu ɗan madaidaici sannan kuma ka maimaita karatun ka ta maimaita shi ko kuma ka tsaka yi dogon zurfi a cikin wannan abun kana tunani a kansa to mutum yana samun ya fi fa'inta kuma ya fi riskar wani abu da kansa yomi sa ga malamai suka shahara a duka jama'a an ce malam ya yi littafi shari'i yawan karanta littafin ne da kuma tsayawa mutum ya bincika zurfafa bincike akan magana da shi malamin ne sai ya mata sharhi ga abin da ya fahimta akan wannan maganar malam yake cewa faƙari ƙila hakika an riga an ce hifzu harfai ne rike harafi guda biyu kiyaye harafi guda biyu khairun min sima'in wa khairun min sima'i wa qirain shine fi watan alkhairi daga abin karatu guda biyu mutum ya kiyaye harafi guda biyu to ya fi ka ka saurari shahi biyu misali ka rike harafi guda biyu ya fi ka zauna kana sauraron shahi biyu kai ka rike to ya fi ka ka saurara wa fahimu harfaini fahimtar harafi guda biyu kuma harfin min hifzi wa qiraini shine yafi daga kiyaye wa qirain tawaga abu guda biyu na karatu fa idza tahawana fil fahmi ma ce idan mutum ya walakantar da a cikin fahimta bi da ya fahimta wani abu ba walam yajtahid kuma bai kokari ba marratan aw marratayn ya'tadu dalika idan mutum ya walakantar da fahimta ana karatu sai ka dan tafi ne sai ka dan shiga tunanin duniya kuma ka mai da hankali ba to ma da yace abu yana da bukatar ka mai ta wannan karatun so dai ko so bi fala yafhamu al-kalam al-yasir fala yafhamu al-kalam al-yasir da ka irin wannan ba zai fahimci magana mai sauki ba fa yambaki to ya kamata Allah ya tahawana fil fahmi kada ya walakantarwa ya walakantar da fahimta bal yajtahid bal sai da kokari wa yada Allah ta'ala kuma ya roki Allah subhanahu wa ta'ala wa yatadarru ilayhi kuma ya kaskantar da kai zuwa ga Allah musamman ɗalibin ilimi ya bi buƙatar tadarru'i kaskantar da kai domin hadisi ya tabbata na annabi Muhammad cewa duk wanda man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya dauke kaskantar da kansa dan Allah to Allah zai daga darajarsa to kuma ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amura na karatu musamman ma irin kana ya ya mu'allima Sulaiman allimni wannan addu'a tana da muhimmanci ku kuka da su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih in sha'ani kullaha wa la takilni ila nafsi tarfata ayn kamar mai addu'a a matsayin ɗalibin ilimi wata rana za mu zo da khalil farahidi wanda ya kawo ilimin arutu malamin siba wai ne duk da an ce larabci duniya da an zo siba wai an kare lokacin hawa da ko da an ce siba wai an zo karshe Allah ya ba su yi fasaha wajen karantarwa to malamin sa da ya karantar da shi ana kira shi sunan shi Khalil bin Ahmad al-Farahidi ɗaliban malam su suka gwarsa su kuma wajen siba wai su kuma wajen karatu sai tafi aikin hajji da yazo sai roki Allah shi bashi ilimin da duniya ba mai shi kuma sai Allah ya bashi ta ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala fa innahu yujibu man da'ahu Allah subhanahu wataala yana yana karbar wanda ya roƙe sa wala yukhayyibu man rajahu Allah bai tozantar da wanda ya ya nemi watan kusanci gare sa ko kuma wanda ya kaunaci abin da ke wajen sa rahama an shadala shaykh al-imam al-ajall qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Isma'il as-Saffar rahimahullahu ta'ala imla'an ya rera wani wata wani imla'i wani shifi na rubutu lil qadi al khalil yace na al qadi al khalil ne bin ahmad as-sajarji fi zalika game da wannan me yake cewa أخدم العلم خدمة المستفيد yace kai wa ilimi hidima hidima ta iri yadda mai neman kuɗi yake muku ne kuɗi hidima shi almustafidi mai neman kuɗi irin yadda mai kuɗi yake mai yanzu kaga mai kuɗi shi ke ma kuɗi hidima ko shi ke ma kuɗi hidima to kai wa iliminka yadda kaga mai kuɗi yana kawata shagonsa na kasuwanci ka kawata makarantar ka haka yadda ke sanya tufafi na alfarma ka sanya saboda yi ma karatu hidima ya ce wa adim darsahu bil aqli hamidi kuma ka dawwama akan karatun shi ilimin ta hankali wanda yake abin godiya domin ka wa Allah godiya da ni'ima ta hankali to ka dawwama ka dage akan karatun kana bincike wa idza ma hafizta shay'an a'idhu ma yace idan ka haddace abu idan ka rike abu wa idza ma da iza da ma idan suka haɗu a wuri guda cikin jumla ɗaya ka'ida ta larabci to sai ka shahi ma ma ma'ana ta baka fitowa ne to idan idan mutum ya hadace abu idan ka hadace abu na karatu ma da ce a'iduhu ka maimaita karatu sa ka ƙara maimaita sa sun ma'akiduhu ghayatu ta'akidi sannan ka tabbatar cewa karatun ya zauna matukar zaunawa ka tabbatar karatun ya zauna matukar zaunawa sun ma'alliquhu sannan kai masa ta'aliki karata ya karatun kai ta uju ilaihi kai da zaka dawo saman karatun kana neman ki wa ila darsihi kuma zuwa ga karatun wato shi karatun da ka karanta na ilmin Allah ta'abidi akan dawwama ta'abidi dawwama ce wa idza ma aminta minhu fawatan idan ma idan kana kana kana ka aminta ka aminta daga da hukuncewa shi karatun idan kana ka tsorata ka aminta daga karatun ya kunce maka fanta dib ba da hoto kai gaugawa baya gare sa lishe in shadidin da wani abu sabo ma'ana idan ka ka aminta kana tsammanin karatun ya zauna bai iya kunce maka to yanzu kuma iko kokari ka sa sabon karatu cikin ka ka haddace ina fata ko baita wannan ya zauna ya tabbata to yi kokari ka samu sabon abu kuma ka sa cikin cikin kanka ta ka tsaya da wancan kullun shine wa ma at-tikrari ma taqaddama minhu ma ta kare tare da maimaita karatu ta kara babu abun da bai ci gaba da gare sa ba i'tina bi shay'in hadha al-majid to ka lura da wani abu kuma wanda ake karawa wani abu ne wanda ake karawa idan kana ta kira kana ta kara kana kara karatu to ka yi kokari watan ka lura da abin da kake da bukata na ƙari wanda ya kamata tsara cikin karatunka zakirin nasu bil ulumi litahya masu ka tunatar da mutane da ilimin da Allah ya baka ko da ilmuka da al'ulum jam'a ilm da ilmukan da Allah ya baka litahya dan ka rayu ولا تكن من أولي النه... من أولي النه... أولي النهى ببعيد كما كذا وانتو لأن ما أبو تهانك لكي نسل كي نسل ما أبو تهانك أولي النهى ما أبو تهانك أصحاب العقول السليمة ما أبو تهانك إن كتمت العلوم أنسيت حتى ما يسي إذن كم kan ɓoye ilimi Allah ya baka karatu karantar da mutane wannan karatun malaci unsita sai a mantar da kai karatun gaba daya kuma sai a mantar da kai cikin mutane sai a manta ma Allah ya yi ruwanka cikin al'umma la tura ghaira jahilin wa balilin ba a ganin ka face kawai sai dai ana yi maka kallon jahili wanda yake balili da kiki kuma duk wanda Allah ya bai wa ilimi baya karantar da shi to wanda bai san malami ba ne sai dai masa kallon shahili da kuma da kin bai san komai ba sai ce summa uljimta sannan kuma za a yi maka linzami fil qiyamati naran a ran tashi alkiyama da hutar jahannama da huta wata halabta fil azabi shadidi sannan kuma za ka yi za a hura ka a cikin azaba mai tsanani Allah ya kare mu wala budda li talibin ilimi ba makawa ga ɗalibin ilimi min muzakara ta dinga muzakara zama ana ana ana muraja'a revision in ji bature wal munazara wal munazara da kuma watan munazara shine zaman tattaunawa shine munazara ka zauna kai da abokinka kuna ya faɗa ka faɗa ko ya ɗauko matsala ka faɗa ya faɗa ko ya karanta ka karanta ka fassara ko ya fassara ka karanta shine munazara wal mubaraha mubaraha shine kuma a ɗauko ta matsala sai a ɗauko ta a saka cikin al'umma a tattauna ta matsalar ta miye malami suka ce akan ta sai kowa ya kawo wanda lalle akai shine mubaraha fa yanbaghi an yakuna bil insafi amma in za a yi wannan malaci ya kamata a yi ta bil insaf a cikin a cikin kwatanta adalci cikin kiyayewa wata anni kuma a yi kasa-kasa da abun shi a yi sauƙi cikin al'amarin wata amulu kuma a sa dogon tunani da lura a ciki wai ta harraza an shagafa kuma mutum ya tsaretu akan ya tsaro akan ashagab shine watan abin da zai jayo cece kuce da kuma fada shine ashagab wal ghadab da kuma fushi fa innal munazara mara ce kaga zaunawa a tattauna wal muzakara da kuma bibiyar karatu mushawaratu ai a matsayin shawara suke wal mushawaratu ta kuma shawara ana yin ta ne inna ma ta kuma istikhraj sawab ana yin ta ne dan da abin da yake daidai wa zalika ma yace wannan kuma inna ma yahsilu yana samuwa ne bi ta'ammuli ta hanyar watan lura wa ta'anni da kuma watan abin da ya shahi tafiya bin abun a hankali shine bin ta'ammuli bin abun a hankali tafiya sannu sannu wal insafi da kuma daidaitawa wala yahsilu bil ghadbi ba a yin su watan ba ta samuwa da hushi wa shafi da kuma motsa hushi abin da zai kawo hushi da fada fa idza kana niyyatuhu iltizamul khasmi idan ka gano abokin karatunka ko abokin za ku yi munazara ko wata muqaraha ko muzakara yana son kusuma ne rikici fala tahilul munazara ma ta ana wannan wurin bai halitta ai munazara ai wata ai ce ce kuce wa inna ma tahillu li izharil haqqi ana yin munazara ne dan a fitar da gaskiya wa tamiyat wa tamwiyahu wal hilatu fihi la tajuz man kaga rufa rufa tamwiya shine rufa rufa a yi rufa-rufa cikin al'amarin a yi ba da ba wanda ya gane walhila da kuma dubara iha a cikin munazara da mutaraha da muzakara malace la ta juzu bata inganta ba bai kamata ba illa idza kana al-khasabu sai dai idan ya kasance watan shi wanda yake kusumar muta'annitan muta'annit mai ta'annuti ne kawai mai son rikici ne la talib lil haqi ba wanda yake son yake son gaskiya ba kuma anan ya kamata mu kwana ko sai mu haƙura da shi in Allah ya yarda mu gani gobe in za mu iya kai ƙarshen wannan littafin muna addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a ciki kurakure da kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwar mu albarka ya sanya albarka a zuriyar mu ya sanya albarka a karatun mu ya sanya albarka a dukiyoyin mu baki daya ya tsare mu da tsare wasu iya mu da abin da ba ma iya wa kawunan mu wannan kasar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin ta ya kare sadaka ya kare sadaka da kariyarsa ya jami'an tsaron mu Allah ya tsare su da tsare tsare wasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a ciki muna addu'a ta alkhairi wa jagorin wa'annan masallaci suka ba mu dama na mu zo mu wannan karatun Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya a cikin kyakkyawan mizanin hasanatihim mu da muka zo da mu da muke yin karatun da ma masu kula da hada kayan da dauka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan kwanakin guda goma da muke ciki na farkon zulhijja Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu dukkanin alkharan da yake sada bayinsa da shi shari kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu muna ta wasu da sunayensa alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah kake biya Allah ka biya muna duk ne wata bukata ta alkhairi ana Allah ya biya masa Allah ka san ka san bukatun mu na alkhairi ka san abin da kowa yake fama da shi a zuciyarsa kuma Allah kai ne amma yujibul mudarra idza da'ahu Allah mun roƙi ga sunayenka alhayyu alqayyum Allah kai mu kowa maganin bukatarsa birhamtika allati wasi'at kulli shay'in mai kamata mu kwana kuma sai gobe amma ai haƙuri ai saurin fitowa saboda mu samu mu kare littafin gobe in Allah ya yarda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh